الحمد لله الحمد لله مانح العطايا واهب المكرمات اختار من خلقه ما يشاء وفضل بعض الأزمنة على بعض وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه ومن, ومن تمسك بهديه واستن بسنته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتمسكوا بدينه فإنه لا نجاة إلا بالتمسك به إلا بالتمسك به والاعتصام بحبله ولا عاصم من نقمه إلا التدين بدينه والتسليم لشرعه والتوجه والتضره إليه تبارك وتعالى عباد الله إن الله تعالى بحكمته فضل بعض الأيام والشهور على بعض كما فضل بعض الأمكنة على بعض اختار رمضان من بين الشهور واختار ليلة القدر من بين الليالي واختار الجمعة من أيام الأسبوع وفضل مكة واختارها على سائر أماكن الأرض وجعلها قبلة للمصلين واختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الخلق فالتفضيل والاختيار محض فضل من الله ومحض حقه تبارك وتعالى وحده لا مدخل للبشر فيه ومن هذه الأزمنة عباد الله شهر رجب الذي نحن في أوائل أيامه وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي نص عليها القرآن قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبينت السنة هذه الأربعة كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب, ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi muna gode wa Allah maɗaukaki muna kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma bayan haka ina jan hankalinmu baki ɗayanmu tare da ni cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mu yi riƙo da addinin Allah lalle babu tsira ga dukkan mutum da aljan da Allah ya halitta sai idan ya yi riko da wannan addini na Allah kuma ya makalkalewa igiyar Allah subhanahu wa ta'ala lalle kuma babu abin da zai tsare mutum daga azabar Allah sai riko da wannan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi babu kuma wanda Allah zai tsare daga azabarsa sai wanda ya miƙa wa shari'ar Allah ya sallama mata ya miƙa wuya ya yadda da ita ce daidai kuma sannan ya miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala gaskata dukkan labarinsa gaskata dukkan hukunce-hukuncensa da yadda da cewa dukkan abin da Allah ya faɗa gaskiya ne dukkan hukuncinsa kuma shine daidai ya kuma ƙasƙanta zuwa ga Allah ya koma zuwa gare shi wanda babu wannan siffa tare da shi to haƙiƙa abin takaici ya same shi Allah ya tsare mu ya ku bayin Allah lalle yana daga cikin hikimar Allah cewa ya fifita wasu kwanaki da wasu watanni da wasu dai zamuna da lokuta sashen su akan sashi hakanan ya fifita wasu wurare akan wasu wurare kamar yadda ya fifita wani daga cikin ɗan adam akan sauran al'umma ya fifita watan ramadan a cikin watanni ya fifita daren lailatul qadri a cikin darare sannan ya fifita wunin juma'a a cikin yini a wannan a makunan sati a wato a cikin kwanakin sati sannan kuma ya fifita makka ya zaɓe ta wannan gari mai albarka mai alfarma garin makka ya fifita shi akan sauran garuruwa ya sanya shi kuma ita ce ko shine alƙiblar masu sallah kamar yadda Allah maɗaukaki ya zaɓi annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya fifita shi akan sauran halitta don haka dai a taƙaice fifita wani abu da zaɓarsa falalar Allah ce tsantsatta kuma haƙƙi ne daga Allah babu wani abu na ɗan adam a ciki babu wani mai iko ya zaɓi wani wata rana ya ce rana kaza ta fi kaza daraja ko wata kaza ya fi kaza daraja ko gari kaza ya fi gari kaza daraja ko wane ya fi wane in ba nassi daga Allah ko daga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba ya ku bayin Allah daga cikin waɗannan zamuna waɗanda Allah maɗaukaki ya fifita akwai watan Rajab wanda muke farkonsa a yanzu wannan wata na Rajab ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu wanda Allah ya yi nassi a cikin alkur'ani cewa ana kiransu watanni tsararru watanni masu alfarma wanda aka hana yaƙi a cikinsu da zaluntar ɗan adam Allah maɗauki yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah lalle adadin watanni a wurin ubangiji kwanaki watanni guda goma sha biyu ne haka yake fi kitabillah a littafin Allah wasu malamai sun ce kitabillah nan ana nufin lauhil mahfuz ma'ana tun kafin a halicci komai da komai Allah ya tsara cewa za a yi watanni guda goma sha biyu a cikinsu akwai waɗannan guda hudu waɗanda suke tsararru wato tun kafin tun lokacin da Allah maɗauki ya halicci sammai da ƙasa haka ya sanya su a cikinsu akwai waɗannan guda hudu tsararru Allah ce zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kakke tsayayye wanda yake kan turba da gwadabe madaidaici fala tazlimu fihinna anfusakum don haka kada ku zalunci junanku a waɗannan watanni guda hudu hakanan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ambata mana waɗannan watanni guda hudu kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga hadithin Abu Bakrata radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard lalle Allah wato zamani ya juya irin yadda Allah madaukaki ya halicce shi wato lokacin da ya halicci ko in ce kamar yadda yake lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa watanni guda goma sha biyu ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikinsu akwai guda hudu tsararru masu alfarma guda uku a jere suke zulqa'da haka sunan yake zulqa'dati da kuma zulhijjati shine watan haji da kuma almuharram da kuma rajabu mudar wanda ake dangana shi zuwa ga kabilan mudar saboda suna cikin kabilun da suka fi girmama wannan wata wajen hana yaƙi a cikinsa wannan wata na rajab annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da kuma wato watan sha'ban to ya ƴan uwa musulmi wannan wata an kira shi rajab saboda wato a mutane suna girmama shi domin asalin tarjib shine ta'zim li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzamu kuma wasu malamai suna cewa an sa masa wannan suna saboda li'annal mala'ikata tatarajjabu litasbihi wat tahmidi fihi saboda mala'iku suna tsorata suna firgita saboda tasbihi da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa larabawa a zamanin jahiliya suna girmama waɗannan watanni daga cikin waɗannan watanni suna girmama musamman wannan wata na rajab har suka sanya wasu ibadu na musamman suka mai da su idi ana bukukuwa na musamman da kuma ayyukan ibada wanda musulunci da ya zo ya ɓata waɗannan ayyuka ya hana a aikata su daga cikinsu akwai yanka dabba da ake kira al'atira ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la fara'a wala atira an hana yanka dabba da ake ce ma fara'a fara'a ita ce dabbar da farkon ita ce abin haihuwa na farko a gun wata raƙuma idan ta haifi ɗan fari to wannan shi ake ce ma fara suna yanka shi a watan wato a watan da suka ga dama in an samu wannan akwai kuma atira ita ce dabbar da ake yankawa don girmama watan rajab to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya ce kar a yi abin da ya sa muka kawo wannan magana ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu lura da cewa a addinin musulunci girmama abu a ce abu kaza mai daraja ne to ba a yin sa sai da nassi sanya wata ibada a cikinsa a ware wannan lokaci don wata ibada shi ma ba a yin sa sai idan da wani umarni daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane a wannan kwanakin namu sun sanya abubuwa da yawa da suka rataya wa wannan wata mai girma na watan Rajab wasu ba sa ɗaukarsa da muhimmanci wannan jafa'i ne wasu kuma suna ɗaukarsa da muhimmanci suna ba shi muhimmancin ma da Allah bai ba shi ba su shar'anta wasu ayyukan ibada a ciki daga ciki musamman akwai abubuwa da ake na azumi har ma al'adar bahaushe yana kiransa watan azumin tsofi to hakika bai tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a sanya wa wannan wata sunan watan azumin tsofi ba babu wani abu mai suna azumin tsofi su tsofi a shari'ar musulunci ya Allah muna roƙonka duk tsofi musulmi Allah ka ƙara musu albarka Allah ka ƙara musu lafiya Allah sa kuma su fita daga wannan duniya da kalmar la ilaha illallah su tsofi tausayinsu Allah ya ji a cikin alƙur'ani dangane da azumi cewa yi wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda ba zai iya azumi ba sai da wahala to an sauke masa ya ciyar da miskini to yaya wanda aka ce an sauƙaƙe masa lamari kai kuma za ka zo ka ce ga wani wata ma nasa sunansa azumin tsofi a wahal da tsoho wajen yin azumin da Allah maɗaukaki bai shar'anta masa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da wannan azumi mai suna azumin tsofi ba amma yin azumi a watan rajab in ba a ware shi da cewa yana da wata falala ta musamman ba to kamar sauran watanni ne na'am ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi amma musamman a sha'ban ne amma babu wani azumi da manzon Allah sallallahu ko wani wata da manzo sallallahu alaihi wasallam yake azumtarsa daga farko har ƙarshe in ba watan ramadana ba amma yana yi da yawa a watan sha'ban a watan rajab din ma yana yi amma ba wasu wani azumi ne sunansa azumin watan rajab ko azumin tsofi ba kamar yadda ake ɗauka sayidina umar arwaito daga gare shi in yana cikin gari yakan ga mutane suna yin wannan tsohuwar al'ada ta yin azumin watan rajab ba sa cin abinci gaba ɗaya cikin watan rajab to sai kan kama hannun mutane ya buge su ya sa su tsoma hannunsu a cikin abinci a ci abinci don ya tabbatar da sun karya wannan azumi domin azumi ne na jahiliya ashe kenan ya kamata a yi azumi wanda ya dace da irin azumin da ka saba in ka saba kana litinin da alhamis to kar ka fasa saboda zuwan rajab in ka fas in ka saba kana yin kwana uku duk wata shi ma ka ci gaba kana yin kowanne yau ka yi gobe ka huta shi ma ka ci gaba da abinka amma kar ka ce wannan musamman ne na watan rajab domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo mana da wannan ba har sayyidina Umar yake cewa ma rajab menene kuma rajab inna rajaban kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyyati fama kana al-islamu falamma jaa al-islamu turika rajab azumin watan rajab in ji sayyidina umar yace wani abu ne da jahiliya suke yi amma tunda musulunci ya zo ya hana shi don haka ya jama'a a tsaya bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ko kafin shi malam ibn rajab yana cewa wannan wata babu abin da ya inganta a cikinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai wani azumi na musamman malam ibn taymiya shi ma gabaninsa yana cewa amma saumu rajab bi khususihi amma a ware watan rajab a ware shi a ƙashin kansa don ai wani azumi na musamman sai ce fa ahadithuhu kulluha da'ifatun yace hadisan duk da aka ruwaito hadisai ne masu rauni bal mawdu'atun bal na ƙarya ne ma la ya'tamidu ahlul ilmi ala shay'in minha ma'abuta ilmi wato malamai ba su dogara akan ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisai ba wa laysat min ad-da'if alladhi yurwa fil fada'il baya cikin kuma irin da'ifin hadisin ma da za a ce a ruwaito shi a cikin fada'il al-a'mal sai ce bal ammatuha min al-mawdu'at al-makdhubat mafi yawan su suna daga cikin hadisan da suke ma na ƙarya ne ya bayin Allah daga cikin abin da mutane suke har yanzu a wannan wata ko cewa akwai sunna ta mutum ya umara a wannan wata shi ma hakika wannan bai tabbata ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yayi umara domin watan Rajab shi kadai Aisha radiyallahu ta'ala da aka ruwaito cewa sayyidina Ibn Umar yana yin wato umara a watan rajab tana cewa yarhamullahu aba abdurrahman Allah jikan abdullahi ibn umar shine abu abu abdurrahman ma tamara umratun illa wa huwa ma'ahu yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wata umara ba sai tare da shi wa ma tamara fi rajabin gashi ko bai taba yin umara a rajab ba in ji aisha annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wata umara a watan rajab ba haka nan an ruwaito daga sayyidina ibnu abbas رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا yana cewa makaruhi ne a ɗauki watan rajab wani idi da za a riƙa yin wasu al'adu na musamman daga cikin waɗannan al'amura bari mu gaggauta saboda lokaci waɗanda ya kamata a faɗakar da mutane a kai akwai raya daren juma'ar farko ta watan rajab shi ma wasu mutane suna yaɗa irin wannan cewa in daren juma'a ya zo na juma'ar farko a watan rajab to a raya shi da sallah kar ai bacci to shi ma wannan wani abu ne wanda bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba la'alla wani bawan Allah ce to yi aikin lada sai a ce ba kyau a'a akarmakallah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da mafificin addini mafificiyar ibada mafificiyar hanyar da za a samu kusanci zuwa ga Allah in ka taƙaitu zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan ka tabbata kai ne masoyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ka aikata abin da manzo yake so ibnu rajab yana cewa lam yasihha fi shahri rajabin salatun makhsusatun takhtassu bihi wal ahadithu al marwiyatu fi fadl salati ar raghaib fi awwal laylati jumu'atin min shahri rajabin kadhibun wa batilun la tasih inji malam ibnu rajab cewa bai inganta ba dangane da watan rajab wata sallah ta musamman da za a ce a ware a yi kamar kuma irin a watan sha'aban ma akwai sallar nisfu sha'aban ran sha biyar ga wata kar a yi bacci a yi ta sallah za ku ga yanzu ana ta yada irin waɗannan abubuwa a whatsapp da ina ne da ina ne haka ta hanyoyin social media ana gaya mutane to in watan rajab ya zo a yi kaza a yi kaza a yi kaza ni an turo min irin waɗannan tambayoyi da yawa me hukuncin irin wannan wasu naji ai ta kawo wasu addu'o'i wanda ba su da asali a ɗora mutum in ka tsaya akan abin da ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka fi samun lada ya bawan Allah ka yi haƙuri ka taƙaita akan haka daga cikin waɗannan al'amura har yanzu abin da mutane suke yi a wannan wata ran ashirin da bakwai na wannan wata ana cewa shine daren isra'i da mi'raji shi ma a yi azumi kuma a yi wasu salloli cikin dare duk waɗannan su ma suna cikin abubuwan da ba su zo daga karantarwar ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama abin ƙaunarmu kuma abin koyinmu ba, don haka ya ku bayan Allah, a mai da hankali wajen aikata abin da ya inganta daga sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a haƙura da abin da ba haka ba, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu bisa sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من لقنك كتبت mu bisa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ka sa kwanaki gaba ɗayansu da watanni gaba ɗayansu da shekaru gaba ɗayansu da makuna baki ɗayansu su zama alheri a rayuwarmu alheri wajen tabbatar da mu akan hanya alheri wajen nesanta mu daga kowane sharri ya Allah ka ɗaukaka wannan al'umma tamu ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ko ina suke ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu dukkan abin da zai dagula mana lamari ya Allah kai mana maganin sa Allah ka taimaki shugabanninmu akan maganin abubuwan da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka zama mai taimako a gare su kada ka bar su da dabarar su ya Allah dukkan abin da ya shige musu duhu Allah ka nuna musu mu ma Allah dukkan abin da ya shige mana duhu Allah ka nuna mana ka dora mu akan tafarkin ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka samarin mu Allah ka ba su aikin yi Allah ka taimake su a karatuttukan su Allah ka taimake su su zama miƙaƙƙun mutane abin alfahari ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah waba'in nan da ya taso ya tunkaro wannan ƙasa wannan duniya ta mu baki ɗaya na cututtuka iri-iri da suke fantsama ya Allah muna roƙonka ka tsare wannan bala'i a duk inda yake Allah ka sa ba zai ci gaba da yaduwa ba ka dakatar da shi iya wanda suka kamo Allah ka sa su warke wanda suka rasu daga cikin musulmi kuma Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce makomarsu Allah ka tsare mu daga yaduwar irin waɗannan al'amura kowanne irin waba'i sawa'un wannan da ke yaduwa da wani ma wanda ba mu san shi ba Allah ka tsare mu ka tsare kuma lafiyar mu ka tsare dukiyoyin mu ka tsare mu da addinin mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad